الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي سادوا أتكين جدا وانا تلفزيون من البركة ناسنا تيفي دومين تي غبا دوانا شيرين من البركة نتربية يارا المسلمتي muna fatan abin da za mu faɗi daidai allah ya ba mu lada kuskure kuma allah ya gafarta muna yan uwa idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin bayani akan tarbiyyar yaro bayan ya wuce shekara bakwai zuwa abin da ya shekara goma sha hudu inda a nan malam ya bude wata matashiya wanda a wancan satin malam ya muna bayani sosai mai gamsarwa game da abin da ya shahi kula da tarbiyyar yara a bangaren sallah da ya nuna muna muhimmancin sallah kasancewar sallah tana daga cikin abubuwa mafi girma da suke taimakawa a wajen shiriwar yaro to sai malam ya zano abu na biyu yake cewa ta'alimuhul qur'an al-karim koyar da yaro alkur'ani mai girma ana yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce kula da su a wannan lokacin ya ce min al'umuril muhimma ce suna daga cikin abubuwa masu mahimmanci walmu'inatu wanda kuma suke taimakawa fi tarbiyyatil abna'i a wajen tarbiyyar 'ya'ya ta'alimuhumul qur'an al-karim koyar da su alkur'ani mai girma daga cikin abubuwa masu girma masu mahimmanci ya ce fa'ida a ran alkhairiyya ta warrifa atali abina'ina da haka idan muna son alkhairi da ɗaukaka ga ‘ya'yanmu fi duniya wal akhira a duniya da lahira falnahris ala ta'alimuhum kitabillah to mu yi kwaɗayi akan koyar da su littafin Allah tilawatan wa hifsan karantawa da kuma haddacewa wa tadabburan wa amalan sannan tunani da kuma aiki wa bi khasatin fi hadhihi marhala musamman a wannan matakin ma'ana marhalatul hifz shine marhala ta haddacewa ma'ana musamman idan yaro ya kai mataki na shekara shidda ko bakwai zuwa abin da ya sama shine lokaci na musamman wanda yake yaro idan ya haddace abu yana zanna masa sosai kenan idan muka lura anan malam yana nuna mun da cewa shi karatun alkur'ani mahimmancinsa bai takaita a lahira ba a hatta a nan duniya dalilin alkur'ani allah maɗaukakin sarki yana ɗaukaka mutum ƙala sallallahu alaihi wasallam wanzu allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi yana cewa khairukum mafi alkhairinku man ta'allama alqur'ana shine wanda ya koyi alqur'ani wa 'allamahu kuma ya koyar da shi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya hutar da wannan kenan khairukum nan ya zo mutlakan ma'ana mafi alkhairinku a duniya da lahira mafi alkhairinku shine mi shine wanda yake koya alkur'ani kuma yake koyar da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman lalle Allah yana daukakawa ta hanyar wannan littafin wasu mutane wa ya bihi akharina wasu kuma na daban yana kaskantar da su da shi alkur'ani kin akhrajahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin ma'ana wannan hadisi me yake nunawa daukakar mutum a duniya da lahira ta ta'allaka da alkur'ani ne shi yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuqalu li sahibi alqur'ani اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها ranar tashin alkiyama idan aka kawo dan aljanna a bakin aljanna za a ce masa karanta kana karantawa kamar yadda ka saba karatu a duniya kana karantawa kana yin sama masabkinka yana daidai inda karatunka ya tsaya ma'ana wannan hadisin me yake nuna muna samun aljanna daban sannan samun matsayi a cikin aljanna daban sauran ayyukan alkhairi su za su samu maka da aljanna su za su yi maka garantir kin aljanna amma samun matsayi a cikin aljanna ya ta'allaka da alkur'ani ne domin gashi manzo Allah ya ce za a cewa mutum ya karanta gashi kuma anan manzo Allah ya ce Allah yana ɗaukaka wasu mutane da shi na kaskantar da wasu da shi shi yasa yana ɗaya daga cikin akwalikin mai da suna amru abdullahi bin amru bin al'as yake cewa ta'allamu alqur'ana fa ta'allamuhu alaikum bil qur'ani fa ta'allamuhu wa 'allimuhu li auladikum yace ina horonku da alqur'ani ku koye sa ku koyar da 'ya'yanku shi fa innakum anhu tus'aluna wa bihi tujzauna yace domin ku akan shi za a tambaye ku kuma da shi za a saka muku ma'ana daidai gwalgwadon rikon da kai masa daidai gwalgwadon sakamakon da zaka isko a ranar tashi alkiyama wannan ne yake nuna muna ɗaukaka a aljanna ɗaukaka a lahira gaba ɗayanta ta ta'allaka ne da alkur'ani idan kuma aka ce koyan alkur'ani ba ana nuhin ba karanta sa kawai a a aiki ma yana a ciki kamar yadda za mu gani a nan gaba mala ya ce wa kathirun min al'ulama in nabighin kuma da yawa daga cikin malumai ƙwararru hafizul qur'ana sun haddace alqur'ani qabla albulugh kamin su balaga yace faqad hafizahu al-imam shafi'i yace al-imam shafi'i ya haddace alqur'ani nan wa huwa ibnu sab'u sinin yana dan shekara bakwai ya haddace alqur'ani ya dan shekara bakwai wa hafizahu an-nawawi al-imam an-nawawi kuma ya haddace sa wa huwa ibnu ashar yana dan shekara goma وابن تيمية الإمام ابن تيمية قبل البلوغ يا هدتي سكامين يا بلغا كنان شكرا قوم شاء وانا أبو كأن وكذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله حككما آه الشيخ ابن باز الله يجيك أنسى وغيرهم دا مكا من تنسو دكا ننسو سو هدتي القرآن سنة كنانا وانا سينونا تيوا شي مغباتا sun kula da haddatar da 'ya'yansu alkur'ani mai girma tun suna ƙanana don sanin amfaninsa da suka yi a duniyar yaro da lahirarsa da kuma su karan kansu ma da suka sa yaron ya yi karatu a cewa kad harisu salafus salih kuma hakika magabata na gari sun yi kwaɗayi ala hifzil qur'anil karim akan haddace alqur'ani mai girma wa ta'allumihi da koyansa wa ta'alimihi da koyar da shi li abna'ihim ga 'ya'yansu an ata ibn sa'ib ya zo a hadisi daga ata bin bin sa'ib athar yace anna aba abdurrahman as-sulami abu abdurrahman as-sulami qala yace akhadna al-qur'ana an qaumin mun koyi al-qur'ani daga wasu mutane yana nuhin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbaruna annahum kanu idha ta'allamu 10 ayatin sun ba mu labari akan cewa idan suka koyi ayoyi guda goma lam yujawizuhunna ba sa wuce wannan ayoyin ilal ashir al-ukhra har zuwa wasu goma na daban hatta ya'lamu ma fihinna har sai sun san abin da ke a cikin su fa kunna nata'allamu al-qur'ana wal 'amala bi sai muka kasance muna koyan al-qur'ani kuma muna aiki da shi wa sayrusu al-qur'ana ba'dana kuma da sannu bayan mu wasu mutane za su gadi al-qur'ani qaumun wasu mutane yashrabunahu shurbal ma' suna shansa sha na ruwa la yujawizu taraqihim baya wuce karan karmakin su mana baya wuce kahudun su wannan maganar wannan asarkin na Abdurrahman tabi'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana siffanta mana yanda sahabban manzo Allah suke kula da karatun alkur'ani ne karatun alkur'ani sai yana tahiya ne tare da aiki idan an iya ba za a wuce ba sai an aikata sannan a ci gaba kesa ya zo a tarihin umar radiyallahu anhu akan cewa ya kwashe shekara goma sha yana hardar suratul bakara shi yasa lokacin da ya haddace ta har sai da ma ya yi ɗan biki ya yanke mai ke da suna a raƙumi kamar yadda ya zo a cikin mota imam malik wannan sai ke nuna ashe ba karatun alkur'anin ba aiki da shi domin magabata suke ce muna al'ilmu wa balun ala sahibihi illa man amila bi shi ilimi bala'i ne gama abokinsa sai wanda ya aiki da shi kenan yana da kyau lokacin da muke sa yaranmu suna koyan alkur'ani ya zamanto suna tahe da aiki da shi yayi abu kaza sai a ce masa kai ba ka yi karatun suratu kaza ba to a cikin suratu kaza Allah ya ce kaza yana wasa da sallah ce a ce masa kai ba ka iya alamtar a ra'aitar ladhi kazu biddin ba suratul ma'un eh Allah ya ce fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah alladhina hum an salatihim sahun sune da suke wasa da sallah kun gani kenan yana karatun alkur'ani kuma qur'ani na zaman tun shi wa'azi na zaman tun kaman jagora a rayuwarsa wannan shine kenan shine ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u rayuwa babu ilimi rayuwa ce a zargi sannan shi kuma ilimi babu tsoron Allah ma'ana ilimi babu aiki da shi to bata lokaci ne zai zamanto bala'i ga ma'abocinsa shi yasa dole idan zaka sa ɗanka wajen karatun alkur'ani kai kokarin sa shi makaranta ta malumai rabbaniyun suwaye malumai rabbaniyun su ne wanda za su ba mutum ilimi kuma su ba shi tarbiyya akwai wanda ilimi ne kawai za su ba yaro babu ruwan shi da babu ruwansu da tarbiyyar yaro misali makarantun nan boko za ka samu moshe ne zai karantar da yaro moral kaza amma kuma zai karantar da yaro shan taba kaza amma za ka gan su a gaban a gaban yaron suna shan taba ya abin zai zai tasiri a gare su ya ayyu harrajul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana da ta'limi tasifu dawa'a li siqam wa zidduna kaima yusihu wa anta saqimu sai ya zamanto kaman wanda yake siffanta ma mara lahiya magani ne irin kuma rashin lahiyar da shi ke fama da shi misali kai ne kake fama da ciwon da ciwon kai sai ka ga wani abokin ka na fama da ciwon kai suka ce masa ai magani kaza in ka sha zaka zaka warke alhali kai kanka baka sha maganin ba kenan da kai ka fara sha in ka samu lahiya sai ka gaya ma wani ya sha wannan dai muke nunawa yana da kyau ƴaƴanmu mu koya musu ilimi tare da tarbiyya a koya musu ilimi tare da aiki da shi shine za ku gani misali akwai yaran da za su koyi alkur'ani kuma su taso su zamanto 'yan ta'adda za su koyi alkur'ani su taso su zamanto 'yan bara 'yan roƙo za su karanta alkur'ani su tashi su zamanto 'yan hwashi za su karanta alkur'ani su kasance tantiran makaryata don me yasa don ƙur'anin zalla aka zuwa musu ba a zuwa musu aiki da alkur'ani ba idan na faɗi wannan ina nuhin yaran da ake kai a wajen bara mafi yawancin su ne za ku gani ɗan tasha yaro zai iya karanta maka alkur'ani amma kuma babu aiki da alkur'ani ƙur'anin ya yi gabas shi ya yi yamma ƙur'anin ya yi dama shi kuma ya yi hagun don me yasa don tun farko ba a nuna masa ba ana karatun ƙur'ani don a yi aiki da shi ba wai ana karatu ba don a haddace kawai to kun ga magabata suna karatu ne tare da aiki da haka idan dai har muna so alƙur'ani ya amfane mu idan har muna so alƙur'ani ya amfani 'ya'yanmu to dole sai ya kasance muna koya musu karatun alƙur'anin tare da aiki da shi malai ce fakana salaf yahrisuna ala ta'allumil qur'an yace dan haka magabata sun kasance suna kwadayi akan koyon alqur'ani wa fahmihi da koyansa wal amalu bi da kuma aiki da shi wa huwa al asasu kuma wannan dama shine asali faqad kana annabi sallallahu alaihi wa sallam khuluquhu al qur'an domin manzo Allah hakika dabi'unsa sun kasance alqur'ani kama akhbarat bidalika aisha radiyallahu anha kamar yadda Aisha ta ba da labarin wannan ɗabi'un manzon Allah sun kasance alkur'ani ina aibi ne a ce wai makarancin alkur'ani baya koyi da manzon Allah aibi ne a samu makarancin alkur'ani baya baya da ɗabi'u masu kyau alhali kuma gashi an ce wanda yake kowa ɗabi'u masu kyau alkur'ani shine ɗabi'unsa ce wa inna mimma yushajji'u al-aba ala al-hirs fi ta'limi abna'ihim bana yace yana daga cikin abin da zai a ƙara ma iyaye ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya ƙara tura su zuwa ga kwaɗayi fi ta'alimi abna'ihim a wajen ilmantar da 'ya'yansu alkur'an alkur'ani ma ja a fi zalika min alfada'il abin da ya zo game da wannan na daga na daga garaɓasoshi ma'ana na daga garaɓasa التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم wadda manzon Allah ya bada labari ma'ana yace yana daga cikin abin da zai kara mana kwarin gwiwa zai kara ma iyaye kwarin gwiwa na su kula da koyar da 'ya'yansu alkur'ani abin da ya zo na daga garabasa a cikin Allah a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama yace fa min zalika yana daga cikin wannan ma rawahu sahal bin mu'adh al-juhani abinda sahal bin mu'adh al-juhani ya rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala akan cewa manzon Allah ya ce man qara al-qur'ana duk wanda ya karanta al-qur'ani wa amila bihi kuma ya aiki da shi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyama za a tufasar da iyayensa wata riga ta wata hula ta sarauta shine taj taj ita ce hular sarauta kenan za a sanya ma iyayensa hular sarauta ranar tashin alkiyama dau'uhu ahsani min dau'i shams wadda hasken wannan hular ya yi hasken rana fi buyuti duniya da take a gidajen duniya fama zannukun billadi amila bi hada to me tsammanin ku game da wanda dalilin sani aka ma iyayensa wannan idan muka haɗa ruwayoyin wannan hadisin abinda wannan hadisi yake nunawa shine Allah maɗaukakin sarki ko manzon Allah da kansa ya bamu labari alkur'ani akan cewa mutane za su tashi a ranar tashi alkiyama hufatan uratan ghurlan mutane za su tashi babu riga ba wando babu takalmi babu kaciya haka za a tashi gaba dai a tashin alahira to a hadisai suka nuna cewa daga cikin na harko-harkon waɗanda za a tufasarwa za a sama tufafi su ne iyayen wanda suka sa ɗansu yi karatun alkur'ani ana a wannan yanayin na lokacin da aka kawo rana a kusan kanun mutane mutane ana zindir sai allah maɗaukakin sarki ya kira wasu daga cikin mutane ya kira sunayensu a ce wane kaza wane kaza ku zo mata da miji su zo sai a tufasar da su kaya na sarauta a kawo hula mai haske wadda ta yi hasken rana a duniya a sanya musu sai su ce ya Allah maɗaukakin sarki me muka yi aka muna wannan girmamawar a gaban dandazon al'umma ta duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce an muku wannan ne dalilin ɗanku da kuka saye karatun alkur'ani ya yi aiki da shi to shi ne a ƙarshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aza alamar tambaya ya ce fama zannukun billadi amila bi hada idan ya kasance wannan shine sakamakon iyayen to me tsammanin ku game da sakamakon wanda dalilin sani aka ma iyayen haka ma'ana me kuke tsammani game da sakamakon shi yaron ma'ana sai nuna cewa shi yaron sakamakonsa ya mahimi ya hina iyayen wannan me yake nunawa ashe na farkon wanda za su fara cin amfanin karatun yaro na alkur'ani shine iyayensa amma da sharaɗi sai an yi aiki kunga anan man qara alqur'ana wa amila bima fihi ya karanta alkur'ani ya aiki da abin da ke a cikinsa malai yake cewa wa ila man fatahu rakbul hifzi wa kabura sinnuhu yace dan haka izuwa ga dukkanin wanda me yake da suna abun hawa na hadda kuma shekarunsa suka yawaita wa asbaha alqur'ana wa asbaha alqur'ana yatafattalu minhu kuma alqur'ani ya kasance yana kubuce masa la yafutuka ajru hifzi abna'ika to idan wancan ya kubuce maka to kada ya kubuce maka ladar sakamakon hardar 'ya'yanka fa abna'uka amalun salihun ba'daka domin su 'ya'yanka aiki na gari ne a gare ka a bayanka idan saluhu idan sun gyaru nan malam jan hankalinmu ne yake akan cewa kenan idan kai Allah bai maka gamdakatar ba na haddace alkur'ani wannan sakamako na wanda ya haddace alkur'ani ya kubuce maka to kada kai asara kada ya kubuce maka sanya 'ya'yanka domin idan 'ya'yanka suka yi to kai ma za ka samu ladar wannan domin addallu alkhairi ka fa'ilihi wanda ya nuna ai wani aikin alkhairi to kamar wanda ya aikata sani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan mi akan mu koya ma 'ya'yanmu alkur'ani idan ya kasance mu ba mu samu ba ka samu damar yin wannan to dalilin wannan 'ya'yan namu allah maɗaukakin sarki zai ba mu wani daga cikin sakamako nasu kinan yan uwa masu girma wannan malam ya kwadaitar da mu ya nuna mana muhimmancin koya ma yara alkur'ani yana daga cikin muhimmancin koya ma yara alkur'ani shine yana sanya yana sa yara su san darajar iyayensu yana sa yara su san darajar iyayensu domin duk yaron da yake karatun alkur'ani yana karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka ya hukunta kada ku bauta ma kowa sai shi wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye a musu biyayya to dan Allah yaron da yake karanta irin wannan ayoyin wanda suke nuna suke hada biyayya ga Allah da biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai sa ba zai ma iyayensa biyayya ba dole kenan zai ma iyayensa biyayya ina alkur'ani zai sa yaro ya san darajar iyayensa alkur'ani zai sa yaro ya guji ya nisanci kuntata ma cuta ma iyayensa idan ba manta ba a farko-farkon karatu farko-farkon wannan shirin mun ka labarin wani ma'aifi da ya kawo karan ɗansa ina da ɗa wanda yake baya bani haƙƙina yana kuntata mini umar ya sa a kirawo yaron yaron ya zo umar ya masa hada sai ce ya kai umar ‘ya'ya ba su da haƙi a kan iyaye iyaye ne kawai ke da haƙi a kan ‘ya'yansu ya ce a'a ɗiya ma suna da haƙi a kan iyayensu ce me haƙin ɗiya a kan iyayensu ya ce an yantaka ya ummahu wa yi husaina sumuhu wa yi allimuhu ƙur'ana ya zaɓa masa uwa ta gari ya koya masa ya sanya masa suna na ƙwarya a yi sannan ya koya masa alƙur'ani yaron ya ce ko harafi ɗaya bai koya mini ba to kun gani me ya jawo wannan yaron yake mai yake da suna cin haƙƙin ma'aifinsa rishin rishin koyar da shi alkur'ani ɗa da ma'aifi za su tsine ma juna a ranar tashi alkiyama matukar ma'aifin nan bai koyar da ɗan shi alkur'ani ba za su tsine ma junansu wannan shine kenan daga cikin mahimmanci na koya ma yara alkur'ani shine sai kasancewa kariya a gare su domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sabkarwa a cikin alkur'ani abin da yake waraka ne da rahama ga mumunai kenan yaron da yake haddar alkur'ani kamar iyayen shi sun bashi wata kariya ce daga aljannu kamar iyayen shi sun bashi wata kariya ce daga masihirta kamar iyayen suna ba shi wata kariya ce daga mayu da masu kambun baka idan ka koya ba ɗanka alkur'ani zai samu amfani a duniya da lahira daga cikin amfani da zai samu a duniya shine zai taimaka masa wajen koyon yare na larabci larabci ko yare ne wanda yake malamai ma suna ganin dole ne kowanne musulmi a ce ya iya larabci domin shine yare na alkur'ani shine yare na musulunci shine yaren da idan za ka roƙi Allah da shi mafi dacewa da shi ya kamata ka roƙi Allah da shi wasu malamai masu ke cewa shi ne yare na lahira yare na 'yan aljanna Allah ta'ala a'ala wannan shi ne kenan idan ka kuya baɗanka alkur'ani alkur'ani zai kasance masa jagora zai shiryar da shi Allah yake cewa alkur'ani hudan ne alkur'ani shiriya ce nan yaron da ya yi da zumci alkur'ani alkur'anin nan zai jasa zuwa ga shirya alkur'anin nan zai jasa zuwa ga shirya ko da ko a ce bayan ya zame to da ƙarshe in Allah ya so zai komo akan hanya madaidaiciya yan uwa masu girma karatun alkur'ani muhimmancinsa ga yara bai taƙaita ga iyaye kawai ba hatta ga al'umma gaba ɗaya idan ana karatun alkur'ani to za a samu amfani mai yawa daga cikin amfanin da al'umma za su samu idan suna sa yaran su karatun alkur'ani shine a zai taimaka a wajen hushin allah maɗaukakin sarki ya rage al'umma ya zo ruya fi atharin akan cewa inna allaha azza wa jalla la yaghdabu allah baya saurin hushi baya hushi fa idha ghadiba amma idan yi hushi sabahatil mala'ikatu li ghadabi mala'iku suna tasbihi dan saboda hushinsa fa idza tala ila al-ard idan ya leko a ƙasa wara'al wildana ya ƙara'una ya ga yara suna karatu tamala rabbana ridon sai Allah ya cika da yarda ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana yin hushi idan ya yi hushi ya leko a ƙasa ya ga yara suna karatun alkur'ani dalilin wannan sai hushin Allah maɗaukakin sarki ya sabka a wata riwayar ma ta as-sa'labi yake cewa innal qauma yab'athu Allahu alaihimul adaba hatman maqdiya Allah yakan sabko mutane yakan sabko mutane yakan niyyan sabko mutane azaba fa yaqra'u sabiyyun min sibyanihim sai wani yaro daga cikin yaran su ya karanta fil kitabi a cikin littafi alhamdulillahi rabbil alamin fa yasma'uhu Allah sai Allah ya ji wannan sautin ya ji sa fa yarfa'u anhum bi adabi fa yarfa'u anhum bi dhalika al'adaba 40 sana dalilin wannan sai Allah madaukakin sarki ya dauke musu azaba shi wannan me yake nuna muna dalilin karatun yara Allah maɗaukakin sarki yakan iya ya ɗauki wata azaba da ya ne yi muna karatun alkur'ani ga yara lamuni ne ga al'umma akan zaman lahiya domin me yasa yara ba za su zamna lahiya ba bayan suna karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki inna allaha la yuhibbu inna allaha la yahdi alqawma zalimin inna Allah la yuhibbul mufsidin me yasa ba za su guji banna a cikin ƙasa ba alhali sun san da cewa Allah baya son masu banna me yasa ba za su zamna da kowa lahiya ba alhali suna karanta faɗin Allah madaukakin sarki la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin me yasa ba za su zamna lafiya ba da wanda ba musulmi ba alhali ga Allah ya ce bai hana mu zamna lafiya ba mu yi adalci ga dukkanin wanda baya yakan mu baya kuma kokarin hidda mu daga cikin gidajenmu shi wannan tashin hankalin da muke gani na masu kisan al'umma ba gaira ba dalili daga cikin dalilinsa akwai jahilci akwai jahiltar alkur'ani idan muka ce jahiltar alkur'ani wai ba su iya karantawa ba dukan iya su iya karantawa to amma ba san ma'anan alkur'ani ba musamman ma'anan alkur'ani ba ba san abin da alkur'ani ya kumsa ba na zaman lahiya ba san ma mai musuluncin ba domin musuluncin shi sunansa shine al-islam mai al-islam shine zaman lahiya shine kwanciyar hankali yan uwa masu girma ba za mu taɓa cin magaci ba ba za mu taɓa samun biyan bukatar mu ba na yaranmu su iya alkur'ani sai idan mun bi hanyoyin da suka dace a wajen koyar da su karatun alkur'ani idan a nan ne za mu ba da wasu shawarori wasu hanyoyi wanda za mu bi don saboda mu koyar da yaranmu alkur'ani mai girma hanya ta farko daga cikin turku tahfizil qur'ani lil atfal shine kasratu tikrar yawan maimaitawa yaro idan ana so ya haddace dole sai ana sa shi yana yawan maimaitawa musa malamai suke cewa al'ilmu bitikrari ya takarrar shi ilimi da yawan maimaitawa yake zama na gaba shine tahfizu suwaril kasira a sanya yara su haddace surori takaitattu ma'ana a fara musu da surori kanana kada a ce misali a fara musu daga sama su fara da kananan surori domin wannan kamar a tadarruji ne kamar bi mataki-mataki ne su fara ƙananan surori ma yara idan suka kai idan suna a ƙananan shekaru haka abin da yake dacewa shine a koyar da su hardar kawai su haddace daga baya shi su san ma'anansa shine lokacin magabata wani mutum wani daga cikin magabata yana koya ma ɗansa alkur'ani kullum-kullum yana karatu yana karatu yana ta kullum yana sa yaron yana maimaitawa ka ce ni ma'aifina ina wannan karatun da ma ni ban san ni wannan abu yake ni ba na babu wani amfani da nake samu ta hanyar wannan karatu ba na gane komi a ciki sai ce masa za ka gane kai dai yanzu kai ta haddacewa yaron ya matsa sai wata ran ya ce masa ka ɗauko kwando ya ɗauko kwando yana tsammani an san kwando ko wanda ake zuba mai da suna albasa a ciki ko kuma wani dabino haka irin wanda ruwa ba sa tsayawa a ciki ya ce ɗauko kwando ya ɗauko kwando wani kwando ya tsohon kwando yadda ke mai dauɗa sai ya tahi da shi a bakin teku ya zamna a karkashin wata itanya ya ce je bakin teku ka ɗaya ruwa cikin wannan kwandon ya tahi ya sa kwando ya kwaso ya kwaso ya taho kamin ya ka a wajen tsohon a wajen lactizon ruwan da ke ce gaba ɗaya sun zube sai ce je ka kawo ya ƙara tahiya ya tahiya kwaso kamin ya komo har sai da ya so uku ya ce baba babu wani amfani ko na ɗebo ba za ka samu ruwan ba ko na ɗebo babu wani amfani da za ka samu da ruwan ruwan zubiya suke akan hanya sai ya ce masa zamna ya ce dibi kwandon ya diba ya ce lokacin da ka fara ɗiba da shi ya yake dauɗa ke gare sa baƙi ne ya ce yanzu ha a gashi daudar ta ta ya haske fes ya ce to haka ne alkur'ani ko da ba ka gane abin da kake karantawa to alkur'ani yana wanke maka zuciya ma'ana kun ga sai karantar da shi darasi ashe shi alkur'ani ko da baka san ma'anansa ba ka karanta sa shi kansa karatun alkhairi ne shi kansa karatun amfani ne zai wanke maka zuciya zuciya ko ita ce idan ta wanku idan ta gyaru to komai ya gyaru don mi manzo Allah yake ce muna inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu akwai wata tsoka a cikin jiki idan ta gyaru komai ya gyaru idan ta lalace komai ya lalace to shi alqur'ani zai wanke maka zuciya zai wanke maka zuciya daga datti na sabon Allah daga datti na hasada daga datti na ciwace-ciwacen zuciya da abin da ya kama da haka daga datti na damuwa wannan shi ne kenan shi sa Allah ke man ara da an dikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kawar da kai da ambaton mutu yana da me yake da suna yana da rayuwa da take ta kunci ta haka wanda ya nisanci alkur'ani yana da kunci na rayuwa zai kasance a cikin sa in baka gansa a zahiri ba to shi ya san me yake fama da shi kenan koyar da yara ƙananan surori a sa su haddace su da harko kamin a kai ga manyan surori na gaba shine alqira'atu bi sautin murtafi daga cikin hanya ta koyar da yara har da alqur'ani shine zan daga muryar su shi mahimmancin karatu kana daga murya mahimmanci abubuwa guda biyu ne malamai suka ce mahimmanci na farko shine na farko lokacin da kake karantawa sautin nan da yake hitowa yana shiga a cikin me yana shiga a cikin kunnuwanka kenan kamar abin mai kamar yana hituwa ne kuma yana ƙara shiga kana huddo shi ne yana komawa amma lokacin da kake karanta ba tare da kana hidda sauti ba to a wannan lokacin yana hitowa ne amma bai shiga a cikin kunne ya huto baya koma amma to in ana karanta ana saurare kenan an samu a da suna alhasa ta baki da hasa ta kunnuwa tana amfani a wannan aikin na gaba shine al-istima'u lil-qur'an a duka sanya ma yaro karatun alkur'ani na saurare ko ba yaro ba hatta babba idan kana so ka haddace wata sura to ka samu kira'ar ta ka yawaita saurare yawan saurarenta zai taimakawa a wajen ka yi saurin haddace wannan sura a duka sanya ma yaro karatun alkur'ani na saurare yaro idan yana sauraron kira'a ta malumai wanda suka kware a wajen karatun alkur'ani na farko zai taimaka mishi wajen haddacewa na biyu kuma zai taimaka mishi kurakuran da yake yi a wajen karatun ya gyara su na gaba kuma zai sa ya iya muryar wannan malamin da yake sauran karatunsa na gaba shine at-tashi'ul mustamir lokacin da yaro aka sashi haddan alkur'ani a rika ƙara masa ƙwarin gwiwa me muke nufi da ƙara ƙwarin gwiwa shine a rika ankurajen shi ta hanyoyi kamar haka na farko shine ta hanyar bashi labarin magabata wanda su kula da alkur'ani irin su al'imamu shafi'i irin su al'imamu ibn taimiyya ku ba ma ta wannan hanyar ba yaro ya haddace wata sura wadda a cikin surar akwai wani labari to sai a bashi labarin wannan surar misali ya haddace tabbata yada sai a bashi labarin mai tabbata yada ta kumsa domin tabbata yada sura ce gajeruwa amma tana da labari mai yawa a cikinta to sai a bashi labarin yaron yana karanta alkur'ani yana tunanin wannan mai wannan kisoshin da suka faru a wannan surar yanzu kuma sai a ce masa to za ka haddace alamtara in ka haddace alamtara za a baka labarin abin da ya faru a cikin wannan alamtara ke kun gani kama an kara mi an kara shawwa kasa an kara an korajin shi akan mi ya kokari ya haddace wannan surar na gaba shine a alhadiyya a san yi ma yaro me suna wani sakamako ya haddace wata sura ko ya haddace izib kaza sai a yi masa wani sakamako a ba sa wani kado imma a sai masa wani abu da yake so ko kuma a da shi a wani wuri da yake so da abin da ya kama da haka da kuma kokarin sanya musabaka a tsakanin yaran da suke suke karatu waye iyawa wanda ya iyawa a bashi sakamako da abin da ya kama da haka kenan wannan su ne hanyoyi wanda za a iya bi don saboda a sanya yara su haddace alkur'ani mafi girman hanyar dai shine a sa su yawan maimaitawa da daga sauti inda dama kuma kada ya zamanto yaro shi kadai yake yi ya samu abokan da za su zan taimaka masa a wajen karatu wannan zai kara masa kwarin gwiwa sannan akwai abu na gaba shine a koya ma yaron ladabi tare da alkur'ani akwai wasu ladabi da ya kamata a ce yaro ya koya lokacin da yake karatun alkur'ani na farko shine tilawatuhu yawmiyan a koya ma yaro kada ini ya wuce ba tare da ya karanta alkur'ani ba kada ini ya wuce ba tare da ya karanta alkur'ani ba ko da a ce alal akalla safa guda wannan shi zai sa yaro ya san muhimmancin abu ya san da dai kullum sai ya karanta alkur'ani ini ba zai wuce ba sai ya karanta alkur'ani kamar yadda kullum sai ya ci abinci kamar yadda kullum sai ya sha ruwa haka qur'ani kullum sai ya karanta wannan zai taimaka sosai domin zai sa ya lakance abun ya zamanto kamar wuridi a gare sa na gaba shine alwudu qabla tilawa a koya ma yaro kamin ya karanta alkur'ani ya yi arwalla yin arwalla kamin karatun alkur'ani shi ma yana taimaka sosai akan yaron ya girma alkur'ani ya san mahimmancin abun tabbas malamai sun yi saɓani game da ɗaukan alkur'ani dole sai da arwalla ko kuma ba dole sai da arwalla ba amma mafi yawancin malamai sun ta akan cewa dole sai da arwalla dalilin faɗin allah maɗaukakin sarki la ya masuhu illal mutahharun babu wanda suke taba shi sai masu tsarki nan wasu malamai suna al mutahharun na ana nuhin mala'iku sun ce al mutahharun a ana nuhin mutane duk wanda zai zo dauke sai na da tsarki idan dai a yake suna magana dai wadda take al ahwat shine mutum ya kokarin kula da arwalla musamman shi yaro a koya masa tun yana karami ba zai dauki alkur'ani ba sai da arwalla wannan zai sa ya ba alkur'anin girma ya ba shi mahimmanci ya girmama sa amma duk lokacin da ya tashi ya ɗauka duk lokacin da ya tashi ya ɗauka wannan ba zai sa kamar zai zai iya rage masa kimar sa yadda a ce dole an samu sharaɗi sai ya yi Allah sannan ya ɗauka na gaba shine al-isti'azatu min ash-shaytani qabla al-tilawa akwai ya ma yaro yin at-ta'awuz kenan yin isti'aza neman tsarin Allah daga shaytan kamin karatu Allah yake cewa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim ay wa idza qara wa idza aradta an taqra alqur'ana fasta'id billah idan ka so kai karatun alqur'ani to kai a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim isti'aza ta zo da huskoki daban-daban akwai huskata a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wannan ita ce hanyar ta wannan ita ce sigawar ta shahara sosai wasu malamai suna inkarin ta kamar su almami albani amma magana mafi inganci mafi yawancin malamai sun tabbatar da wannan isti'aza kin sun tabbatar da wannan wannan isti'aza na gaba shine a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim wannan shine ita ma wannan ita ma ta inganta sai ta uku أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ita ma wannan duka ta inganta kun gani to duk wanda akuya ma yaro duka tana iya abin da ya dacewa akuya mishi siwogin gaba ɗaya wata ranye wannan wata ranye wannan domin yin isti'aza a wajen karatun alkur'ani muhimmancinsa shine zai korar maka shaidan domin shaidan yana jin haushin a ce ka ɗauki alkur'ani kamin ka ɗauka zai ƙoƙarin duk abin da zai hana maka in ma ka ɗaukan zai ƙoƙari kada ka karanta in ma ka ce ka karanta zai ƙoƙarin kada ka jima kana karatu in ma ka ce sai ka jima zai ƙoƙarin ka karanta ba tare da ma kana fahimtar abin da kake karanta ba to duka wannan kun gani isti'aza kin za ta taimakawa a wajen korarsa na gaba shine at-taghanni wa tahsinu sauti inda tilawatihi a koya ma yaro dare da alqur'ani da kuma gyara murya a wajen karatu kada ya zamanto za a bar yaro don da yake so ya karanta alkur'ani a koya mishi ya gyara karatun ya gyara muryarsa ya saba da wannan tun yana karami ba ma yaro ba hatta babba ana son gyara murya wajen karatun alkur'ani hadisai da dama manzo Allah ya kwadaitar da mu haka a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya daga cikin mu musulmai na gari wanda baya rera alkur'ani zaka ga akwai wanda girman kai ke hana masa rera alkur'ani yana ganin shi babba da shi tsoho da shi sai ya kashe murya wajen karatun to kun wannan girman kai ne sai ake cewa girman kai rawanin tsiya karatun alkur'ani kowa ana so ya gyara muryarsa a wajen karatu hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rera alkur'ani ana sai yake cewa ya ji ya ji karatun alkur'ani daga manzon Allah bai taba jin wani mai dadin murya ba kawai shi hakkun manzon Allah wataran ya biya me da suna a gidan Abdullahi bin Mas'ud yaje yana karatun alkur'ani bayan ya zo sai ya ci masa na ji kana karatun alkur'ani da dare na biya ƙohon gidanka na shi kana karatun kur'ani sai ce amma za Allah ai ban san kana nan ba da na gyara muryata za Allah ce masa laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud za Allah ya yabe sai ce an baka daɗin murya daga cikin daɗin muryar annabi daud alaihi salatu wassalam idan shi karatun alkur'ani ana so a gyara murya gyara murya wajen karatun alkur'ani amfaninsa na harko shine kai da kanka zaka ji daɗin karantawa na biyu wanda suke sauranka daga cikin mutane za su ji daɗin haka na gaba mala'iku su ma suna jin daɗin haka kai hatta ma allah maɗaukakin sarki shi kansa ma yana jin daɗin gyara murya a karatu ya zo a hadisi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abu da allah ya kashe kunne ya saurara ya jin daɗin saurarensa kamar a ce ga wani annabi mai kyawun murya mai daɗin murya yana karanta yana karanta magana sai yana karanta alkur'ani kina ana son gyara alkur'ani a wajen karatu kina koya ma yaro haka na gaba shine at-tatwilu fi salati bi tilawatihi a koya ma yaro lokacin da yake sallah ya zan tsawaita karatu a ciki misali akwai lokacin da sallah a gida yaro zai yi zai a gida sai a ce masa to in kana karatu ka jima kana karatu a cikin sallah karanta sura kaza mai tsawo sura kaza mai tsawo a ciki wannan zai sa yaron ya ji daɗin karatu wannan zai taimaka masa akan karatun nasa ya zamna na gaba shine wad'u adamu wad'il mushaf alal at akuya ma yaro kada ya rika aje alkur'ani a ƙasa don girmamawa ya rika dora shi akan cinanunsa ko rika dora shi akan wani abu wanda ake karatu da shi haka kuma adamu wata ishai'in alaihi a koya masa kada ya dora wani abu akan alkur'ani alkur'ani ba a dora komai a kansa alkur'ani shine saman komai misali akwai littattafai librori da yawa to a koya masa ya aza wani littafi akan sai a ce a'a a jayi a ce alkur'ani ba aza komai a kansa in ba kamar wani abu da za a dora ba don saboda kariya ga shi alkur'ani wannan duka kamar ladabi ne da alkur'ani mai girmamawa ce na gaba shine adam dukhulil hammam bi akuya ma yaro kada ya shiga alkur'ani kada ya shiga ban daki da alkur'ani na gaba shine alkhushu inda tilawati akuya ma yaro natsuwa lokacin da zai karatu shi yasa ake son kuma istiqbalul qibla lokacin da yaro zai karatu an sa shi yayi arwalla a sa shi raka'a biyu a sa shi kuma ya fuskanci alqibla wannan duka zai kara mishi natsuwa a wajen karatu zai sa ya kara ba abin da yake mahimmanci na gaba shine albutu wa adamu sura asna at-tilawa akuya ma yaro yi sannu sannu da rashin yin gaugawa a wajen karatun wajen karatun alkur'ani kada ya zamanto yaro yana gaugawa kuma a kyale sha'a akuya mishi sannu sannu domin Allah madaukakin sarki cewa warattilul qur'ana tartila karanta alkur'ani daki-daki idan aka ce kuma daki-daki akwai a cikin daki-daki akwai sannu-sannu daki-daki akwai a cikinsa ba kowanne haƙi a meke da suna haƙƙinsa lokacin da yaro ke karatun kur'ani tabbas akwai wahala zai shi tsanani dole sai an ɗan ladabtar da shi wata da abin da ya kama da haka da duka irin wannan yaro yana buƙatar lokaci zuwa lokaci a riƙa bashi labari na magabata yadda suka yi karatun alkur'ani a rika ba shi labari na haƙuri misali irin labarin wanda daga cikin magabata ya zo da ɗansa zai kai shi a wani gari don hafdar alkur'ani suna a bisa kan hanya lokacin kunsa a ƙasa ake tahiya ba a kan meke da suna abubuwan hawa irin na zamani ba tunda ko raƙon ma da dokuna a lokacin ba kowa ke donan daman ba wanda ƙas suke tahiya to suna a cikin balagwarin suna a cikin tahiya sai yaron ya ce ya gaji sai ma'aikin aka ƙara gaba aka gama da wani dutse mai ɗan nauyi sai ce ɗauko wannan dutsen a cikin zuciya ce na na ce na gaji kuma a ce mai ɗauki dutse a cikin zuciya ce haka ya je da ya ɗauki dutsen suka taya a gaba aka ƙara gaba sai ce baba na gaji sai ce ga dutse guda nan a zashi akan guda ka ɗauke su ƙara mishi dutse na biyu aka ƙara gaba ya ce baba na gaji ya ce mishi ga dutse nan ƙara da uku kenan aka ta a gaba ya gaji a cikin zuciya sai ce to bari in yi shiru don kona ce na gaji cewa ne za a in ɗauki wani ya yi shiru aka tahi aka tahi aka tahi suna a cikin tahiya sai ma'aikin ya ce masa yadda dutse guda sai yadda dutse guda sai ce wai har na ji dan dama dama aka je gaba aka je gaba sai ce yadda guda ya ce wai aka tahi gaba ya ce yadda guda sai ce kai ni har na manta ma yana dauke da shi aka tahi gaba yanzu ya yadda duka gaba ɗai sai ce masa to zamna aka samu inuwa suka zamna ya ce ka san me yasa na yi maka haka ya ce a'a a ce in koya maka da cewa wannan shine ilimi wannan shine neman ilimi shine karatun alkur'ani farko zaka fara da wahala kana ƙara tahiya wahala tana ƙara tahiya kana ƙara tahiya wahala tana ƙara tahiya kana ƙara haƙuri wahala tana ragewa har ya kai ga inda kai za a zo a wajen ka a nema ba kai za ka tahiya Allahu akbar kun gani kenan ana ba yaro labarin wannan abubuwan kun ga zai san da cewa mi shi wahala dole ce kuma wahalar an yi haƙuri wata nan za ta kau malami ke cewa la tahsabil majda ko kuma ilma la tahsabil ilma tamran an ta'akilahu lan tabluga al majda hatta tal'aqa sabra kada kai tsammanin shi ilimi kamar dabino ne da zaka doka ka haɗi a'a dabino da ka doka ka canye ka tamne ka haɗe shi kenan ya zamna ko cikin ciki to shi ilimi ba haka bane ce ba za ka taɓa samun ilimi ba sai ka haɗiye haƙuri dole sai an koya ma yaro haƙuri shi yasa 'yan bariki wasu daga cikin wanda suke suna son yaran su karatu wai amma ba su son yaran su wahala wannan kuskure ne karatu dole sai an wahala a wajen yinsa dole sai an wahala malamai suke ce yana ɗaya daga cikin abin da suna maka karatu musamman na alkur'ani sai an wahala shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da allah maɗaukakin sarki ya fara sabko masa da alkur'ani da mala'ika jibril ya zo da ya zo ya damƙi manzon allah ya matse sa hatta balaga minni yal juhda manzon allah da kanshi yace har sai da wahala ta kai mini ya saki ni har sai da mini sau uku ya jimƙe ni sau uku mala'ika jibril ho wanda zai iya ɗaukar duniya da hiken sa guda ya juye ta to da hiken gudan ya jimƙe manzon allah ka san ko shi jiki sau uku sannan da ƙarshe ya fara karatun alkur'ani a farko-farkon ma manzo Allah sai kasance yana gaugawa don kada ya manta sai Allah maɗaukacin sarki ya sabkar da wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana dan muna karantawa ka saurara kada ka yi gaugawa an gane ne kyau ko gani me ke da suna sai mun cewa a karatun alkur'ani dole sai an wahala duka magabata haka suka yi kenan ba tausai ba ne waka ce a baka san yaron kai wahala a wajen neman ilimi wannan kuskure ne uwa masu girma a nan da ya gaba ɗayan shi malam yana nuna muna muke da suna a daga cikin hanyoyin da za mu bi a wajen tarbiyyar 'ya'yanmu yana daga ciki shine mai ƙoƙarin koyar da su alkur'ani mai girma musan da cewa alkur'ani yana da haƙi a kanmu alkur'ani yana da haƙi a kanmu ba wai ga yaran mu ba kawai a'a hatta mu karan kanmu yana muna da haƙi alƙur'ani da haƙi akan mu daga cikin haƙƙin alƙur'ani akan mu shine a al-imanu bihi shine yin imani da shi ya ne ake imani da alƙur'ani imani da alƙur'ani na kasancewa ne ta hanyar ka yarda da cewa shi alƙur'ani maganar Allah ce alƙur'ani maganar Allah ce ka yadda da haka ta kudurta da haka daga cikin imani da alkur'ani shine kai kokarin yin abin da alkur'ani ya umurce ka kai kokarin nisantar abin da alkur'ani ya hane ka alkur'ani ya umurce ka da kasance mai gaskiya kasance mai gaskiya alkur'ani ya umurce ka da ka kasance mai kula da sallah ka kasance mai kula da sallah alkur'ani ya hane ka da ƙarya ka kasance mai nisantar ƙarya alkur'ani ya hane ka da cin haƙƙin mutane da cin dukiyar mutane akan ƙarya to ka nisanci haka wannan shine kenan haƙƙin alkur'ani mafi girma shine mu karanta sa mu yi imani da shi gaskiyar imani idan muka zo a alkur'ani a ayoyi masu girma Allah maɗaukakin sarki na nuna mana haka misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum ya ku mutane hakika manzo ya zo muku da gaskiya daga ubangijinku fa aminu khayran lakum ku yi imani shine alkhairi a gare ku wa in takfuru idan ku kafirce fa inna lillahi ma fis samawati wal ard to kusan da cewa na Allah ne ga Allah yake abin da yake a cikin sammai da ƙasa wa kana Allahu aliman hakima ma Allah ya kasance masani mai hikima ga anan Allah kiraye zuwa ga mutane gaba ɗai manzo ya zo muku da gaskiya daga ubangijinku alhaqu huna malamai suke ce alhaqu huna ya'ni alquran ai haƙi anan shine alqurani shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya siffanta wanda ya karyata alkur'ani da cewa shine azlamun nas mafi zaluncin mutane Allah yake faman azlamu mimman kazzaba ala Allah wa kazzaba bisidqi idh jaa faman azlam mimman kazzaba ala Allah wa kazzaba bisidqi idh jaa wane ne yake zalunci kamar wanda zai ma Allah ƙarya ko kuma ya gaskiyar da ya gaska ya ƙaryar da gaskiya bayan ta zo masa bishe ce wannan gaskiyar shine alkur'ani haƙƙi na biyu na alkur'ani shine haƙƙun tilawa haƙƙi na karanta sa haƙƙin alkur'ani ne mu karanta sa Allah maɗaukakin sarki ya ce ma manzon Allah warattilul qur'ana tartila ka karanta alkur'ani daki daki wa aka ce ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mun gani ko a ka'ida ta malaman usulul fiqh suke cewa kullu a me yake da suna hukmin thabata fi haqqin nabi فيثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل الاختصاص duk abin da Allah ya ce ma manzon Allah ya to ana ne hakku mutane mutanansa kuma za ku kuma Allah madaukakin sarki ya yabi masu karatun alkur'ani ke cewa alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wanda muka ba su littahi suna karanta sa gaskiya karanta sa to wannan sune suka yi imani da shi ma'ana wanda ya imani da alkur'ani shine wa shine wanda yake karanta sa gaskiyar karantawa gaskiyar karantawa shi kuma wannan haƙƙin yana samuwa ne ta hanyoyi guda biyu ta hanyar mu mu karanta sannan kuma mu koyar mu karanta mu koyar in dai har za mu karantar za mu karanta kuma mu karantar to tabbas wannan haƙƙin mun yi ne mun tabbatar da shi daga cikin abin da zai taimaka ma mutum a wajen karatun alkur'ani shine a qira'atuhu ala ahdil muqri'in a wajen karatun ka samu malami wanda yake kwararre kada ya kasance kai kadai kake koyon karatun akwai wanda za ku gani wai shi ta sallah yake koyon qur'ani wannan kuskure ne malamai suka ce alkur'ani ana koyon sa ne ta hanyoyi guda biyu imma bit talaqqi imma ka karanta su ta hanyar at-talaqqi me ake cewa at-talaqqi shine malami yana karantawa kai kana karantawa malami yana karanta ku kana karantawa imma bisima ta hanya ta biyu shine ta hanyar saurare me saurare shine kana karanta malamin na saurare inda kai kuskure ya gyara maka babu hanya ta uku a wajen ka koyon karatun qur'ani imma ana karanta kana karantawa ko kuma kai ka karanta inda kai kuskure a gyara maka to lokacin da kake karatu ga salula in kai kuskure sallar za ta gyara maka dole sai ka ne malami a wajensa za ku yi na biyu shine kasratul istima ilai yawan sauraron karatun qur'ani na gaba shine istish'aru annahu kalamul khaliq ko da yaushe duk lokacin da kake koyan karatun ka san maganar waye kake koyo maganar Allah madaukakin sarki yan da kake ganin girman Allah to kaga girman me kaga girman wannan me ke da suna karatun da kake yi takaice ana nuna mini lokaci yayi anan za mu dakata in Allah ya so muka zo a sati na gaba za mu tashi daga inda muka tsaya na bayanin hakkokin alkur'ani akan al'umma muna fata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله